والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amince wace mu fata haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نعم نها تبارك وتعالى Allah madaukakin sarki ya hani ibadahul mu'minin bayin shi mu'minai ya hana su an an ya'kulu amwala ba'dihim ba'dan bil batil kada sashe ta ci dukiyar sashe ci na barna ci na barna shine dukkan dukiyar da mutum zai ci ba ta hanyar shari'a ba to akan kidan ya cin dukiyar ci ne na barna بأنواع المكاسب التي هي غير الشرعية da dukkan dangin neman kuɗi hanyar da za a bi a samu in wadannan ba wadda shari'a ta shar'anta ba ka anwa'ir riba kamar nau'o'an riba sawa'un riban nasi'a ko kuma riban ziyada wal qimar da nau'o'an caca irin wadda ake kowace iri ce wa ma jara majra zalika da abin da ya gudana a magudana irin wannan min sa'iri sunufil hiyal na daga sauran nau'o'an dubaru mutum yayi hikima yayi kokarin mayar da dukiyar halal ta koma ta haram ta koma halal a wurin shi duk yana daga cin cin dukiya ci na barna a baka amana ta ci ko kuma a baka ka isa ka rage wani abu hatta yanzu abin da ke faruwa mutum zai aike ka da kuɗi ya ce ka so mara abu na kaza to kai kuma sai kai kokari ka bi wasu hanyoyi ka shiga ka fita sai a yi maka ragi wannan ragin wajibi ne ka dawo da mai kudin ka ce mar wanda ya aike ka ka ce abin da ka aikin an samo shi kaza misali abu ne kun san abin da ake sai da shi a kasuwa naira dubu ɗari to amma sai mutum ya nemi ragi da sanayya da komai sai aka ce an rage mas dubu goma dubu casa'in kenan to zaman lafiya ya dawo da wanda ya aike shi cewa abin nan a dubu casa'in aka samu shi duk wata hanya da mutum zai bi ya zama ya ci dukiya ba ta hanyar halal ba ko mai kankantar dukiyar wannan ci ne na barna a shar'anci wa in zaharat fi ghalib al-hukm al-shar'i mimma ya'lamu Allah anna muta'atiha inma yuridu al-hila al-riba daga abin da ke bayyana a bisa hukuncin shari'a zaka samu wasu da yawa daga cikin mu'amala sukan yi mu'amala a hikimance su halatta wa kansu hanyar riba har ibn jariyar at-tabari ya faɗa hadisi daga ilil musanna hadisin abdul wahab a hadisin dawud daga ikrama daga ibn abbas yar rajuli yashtari min ar-rajul thawba mutum ya zama zai sai tufafi a wurin mutum fa yaqul zai ce in raditahu akhadtahu wa illa radatahu wa radata ma'ahu dirhama in ka yarda ka rike in baka yarda ba ka dawo da shi da dirhami kale yace huwa alladhi qala Allah azza wa jalla wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku ci na barna misali ku ci nikin tufafi tsakanin kai da mutum eh wannan tufafin nawa 50 to shikenan ka je ka sanya daga baya in al'amari ya bayyana gare ka cewa tufafin bai maka ba to kuma ka dawo mun shi da naira dubu biyu ko dubu uku to dubu biyu ko dubu uku na menene mun fahimta wannan shi ne na barna shari'a ba ta yarda da shi ba haka nan ibnu abi hatim ya fitar da hadisi na alkama daga abdullahi ya ce faɗan allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yace innaha kalimatun muhakkama kalma ce muhakkama ma nusikhat ba a shafe ta ba ma'ana kalma ce tana aiki wala tunsaku ila yawmil qiyama ba kuma za a shafe ta ba har zuwa ranar alkiyama haka ali bin abi talha ya faɗa daga abdullahi ibn abbab yace lokacin da wannan aya ta sauka ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil qala al muslimuna muslimi suka ce إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل Allah madaukakin sarki ya hana mu ci dukiyoyin juna a tsakanin mu ci na barna wa ta'amu huwa afdalul amwal to abinci ko shine mafifici a cikin dukiya fala yahillu li ahadin minna baya halatta ga wani mutum ɗaya daga cikin mu an ya akula inda ahadin ya ci abinci a wurin wani wannan fahimtar su ne bayan nan da suka fahimci ayar haka sai Allah ya saukar da laisa alal a'ma harajun abinda suka fahimta da Allah ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan dukiya kenan to ina ga abincin da aka sarrafa shi ya riga ya nuna ya zama abinci suka ce shine min babi aula da haka suna ganin akwai kunci a dafa abinci a gidan mutum ka je ka sa hannu ka ci to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa a'a babu laifi ko babu kunci dangane da wanda yake makaho ne idan ya ci abinci ai abinda aka ce bil batil ya zama ci ne na barna za a yi ya ku wanda sai imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiya tsakaninku ci na barna hatta gasa da ake sanyawa gasa ba irin ta shari'a ba gasa da ke babin caca wannan haramun ne sai hatta muhawara da zai tsakanin mutane wani yana gida a baya nan a yana nan a baya nan nawa ka sa in yana nan na saka ba in baya nan nawa ka sanya shi ma wannan barna ne nau'in caca ne da yawa akwai abubuwa da mutane ya hasabuna ha hayyina suna tsammanin mas'aloli ne masu sauki wa hiya inda Allah ji azima amma mas'aloli ne masu girma masu hadari a wurin Allah madaukakin sarki Allah sai illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in ya kasance kasuwanci ne a bisa yarjejeniya tsakaninku akan karanta shi biyar raf'i wa bin nasabi illa an takuna tijaratun an taradin minkum illa an takuna tijaratan an taradin minkum wannan zai zama istisna'i ne munqati kamar faɗan Allah da ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi shi ma istisna'i ne munqati haka nan faɗan Allah da ya ce la yadhuquna fiha al mauta illa al mautata al ula wannan ayar mai girma Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya kafa hujja da ita ala annahu la yasihhu al bai'u illa bil qabul ciniki baya halatta sai abinda za a ansa لأنه يدل على التراضي نسا saboda yana nuni a bisa yarjejeniya a bisa nasi ka sai abu e ga kuɗi kuma a baka to amma bi khilafil mu'aqati fa innaha la tadullu ala tarabi wala budda amma sabanin mu'aqat mu'aqat nau'i ne na cinikayya ka dauki kaddarar mutum ka mika masa kuɗi duk da yawa daga cikin malamai sun amince da wannan misali na je sayan waya na je sayan waya sai naga kuɗin ta alibe lokacin da na ɗauki kuɗin na ɗauki wayar na ba da kuɗin ya ansa shiru ɗin shi da ya yi ya nuna cewa ya yarda ni kuma da me na dogara cewa kuɗin ta kaza saboda na gani a rubuce wannan sai zama ciniki ne na yarjejeniya illa an takuna tijaratan am taradin minkum ya zama bai'an abu ne da za a yi ta fuskan ciniki aw aqa'an yu'tihi ahadun ahada ko kuma kyauta ce da wani zai dauka ya ba wani shi ma yarjejeniya ne domin duk abin da ka dauka a bisa ranka kan ranka ka bada na nuna badawar ka yarda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata hadisin maimun bin mihran yace manzon Allah tira da in tabbata gare shi yace albayu an tarabin ciniki ana yin shi ne a bisa yarjejeniya ba'da safaqa bayan tabbatuwar cinikin wala yahillu li muslimin an yaghusha muslima baya halatta ga mutum musulmi a ce yayi wa musulmi alghus asali ciniki ba za a matsa maka ba a ce fila sai ka saida ka'idan shari'a idan na san nauyin kuka zan yi maka kana jin nauyi na da wuya in ce ka saida ka ce a'a to asali kar in tuntube ka in dai ba ka sanya kayan kasuwa ba misali abin akwai abin da zaka so idan kai amfani da shi mun fahimta ka sayo dan amfanin kanka ba dan ka saida ba to amma idan na nuna maka zan saya jin nauyi na zai sanya ko da baka yi niyyar saidawa baka saida to asali kada in tuntube ka gudun kada a yi cinikin ya zan baka yarda ba ko da ko a fuska ka yarda a cikin zuciyarka baka yarda ba to baya halatta ga mutum musulmi yayi wa musulmi algushu algushu wato shine bayyana sabanin abin da yake boye mu ɗauki misali a bisa wayoyin da ke hannunmu sau tari wani sa'in za ka samu waya akwai aibu a cikinta amma farar ɗaya ba za ta iya ganewa ba sai ka fara amfani da ita yau da gobe sannan ka fahimci akwai abu kaza da abu kaza a bisa amana zamantakewa ƙarƙashin tsarin ciniki a addinance duk abin da ke da illa komai ƙanƙantar shi ka faɗa karka ɓoye na zo zan sai da wayata wannan wayar me matsalar ta in ce ba ta da kwanciya mumkin tayi ko batar ne a wala ban dai sani ba ba da kwanciya jiki sai sai ta kaga in ya saya ya san me ya saya eh a'a ba ta da wani matsala sai dai in na tura message baya tafiya ban kuma so ko matsalar menene ba ya san dai akwai illa a'a zan sai da wannan biyar din ce ba ta da nuwa na sai an gyara na sai an gyara amma da an samu kwana biyu sai samu matsala ko kuma a gidan cajin ne ke bada matsala da an samu an gyara bayan kwana biyu ku sai lalace wannan shine asali dan haka ciniki ya zama an yi shi bisa yarjejeniya sannan kowanne daga cikin abokan cinikayyar ya zama ba maganan arbutu a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata a hadisin da yake magana akan khiyarul majlisi khiyarul majlis wanda imam al-bukhari da muslim sun da hadisin manzo Allah yace albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi matukar ba su rabu ba amma idan sun rabu ciniki ya kuma idza tabaya ar-rajulani idan mutum guda biyu suka yi ciniki fa kullu wahidin minhuma bil khiyari kowane ɗaya a cikin su yana da zabi ma lam yatafarraqa matukar ba su rabu ba daman cinikin khiyari ba a hannanta kuɗi mun fahimta misali mashin ne ka zo da shi za ka saida ni kuma ina son mashin ɗin wani dalili ya kama to sai ka ce ni da zan saida mashin ɗin sai na ce maka amma cinikin iyali hali zai yi yawan fasa to muna nan ciniki ya kaya kuɗin mashin kaza ina saya muna nan zaune sai wani al'amari ya faru daman bukatan kuɗi ya sa zan saida yanzu kuma sai na samu kuɗin sai na ce wani cinikin nan mu yi haƙuri na fasa shi a ya aka yi a baka jiwa ta yi kara biyan zai ce ya alaƙa ya shigo kuma daman laruran kuɗi ya sa zan sai da shi kenan kuɗin su samu ko kuma a'a shi wanda zai saya ce mawana cinikin da muka yi ina ga na janye ah dalili a wani bukata ne yasa zan saya amma kuma na fasa to amma har idan aka tashi ko aka dauki kuɗi aka hannanta kowa ya tafi to shikenan ciniki ya riga ya kullu mun fahimta wato kamar garanti ne da ake badawa in ka sai abu kamfani sai shi ya baka garanti na sati daya ko wata ɗaya ko shekara daya idan wani abu ya faru gare shi ba wai aiki naka na kanka ba to kana iya dawowa su duba sai san za sai san zama kauna illa an takuna tijaratan an karadin minkum Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku kashe kawunan bi irtikabil maharimillah ta hanyar aiwatar da adeban da Allah madaukakin sarki ya haramta wa ta'ati ma'asihi da kuma rungumar sabon Allah gadan-gadan wa akli amwalikum bainakum bil batil da kuma cin dukiya tsakanin ku ci na barna duk wannan kisan kai ne domin abin da mutum zai aiwatar Allah madaukakin sarki ya fishi da shi wannan halakar da rayuwa ce inna Allah kana bikum rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai rahama ne mai jin kai ne tattare da ku wa man yaf'al dhalika udwanan wanda ya aiwatar da haka udwanan saboda ganganci wa zulman da kuma zalunci Allah ce fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi cikin wuta wanda zai kono a cikin ta wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata hadisin Amr bin al-As أنه قال يفدا cewa lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da annabi kiran Allah da an tabbata gare shi ya aike shi amma zati salasil a shekaran zati salasil kale yace ahi talamtu fi lailatin barida sai ne mafarki a wani dare mai matsanancin sanyi shadidatul bardi fa ashkaktu in iktasaltu an ahlak sai na ji tsoron idan na ce in yi wanka zan mutu fatayammam wannan yasa ne taimama sun masallai sai na yi sallah bi ashabi salata subihi sai na sallaci sahabbai na abokan tafiya ta sallan asubahi komanda ne jagora ne ya yi mafalki da dare sai ji tsoron saboda sanyi da ake ciki matsananci in yi wanka zai iya rasa ran shi da haka sai ya musu taimama kuma ya jagorance su yace lokacin da nazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai na giya mar haka faqala yace ya amru sallaita bi ashabika wa anta junubun kuma kayi wa sahabbanka sallah da janaba tare da kai qala yace kuntu ya rasulullah sai nace ya manzo Allah inni talams mafalki nayi fi lailatin baridatin shadidatil bardi a dare mai matsanancin sanyi fa ashfaqtu in tasaltu an ahlak sai na ji tsoron idan na yi wanka mutuwa zan yi fa zakartu qawluhu ta'ala wala taqtulu anfusakum sai na faɗan Allah madaukakin sarki da yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku saboda Allah ya kasance mai rahama ne tattare da ku wannan yasa fa tayammam thumma sallaitu nayi taimama sai nayi sallah wa bahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sila da an tabbata gare shi dariya walam yakul shay'a bai faɗi komai ba mun fahimta da kyau kaga kenan manzon Allah ya amince da abin da yi to da wannan ne duk abin da zai jefa mutum cikin halaka kuskure ne mutum yayi mutum ya dauki abin hawa yana wasa da shi wanda ya iya faduwa ya ji rauni ya iya kade wani a shi ma ya iya silan rasuwar kanshi da kanshi to haramun ne shi yasa Allah ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah madaukakin sarki yana jin kanku yana yi muku rahama dan me za ku azabtar da kawunan wani hadisi na manzo Allah hadisin Abu Hurairah ke cewa man qatala nafsahu bi hadida fa hadidatuhu bi yadi duk wanda ya kashe kanshi da wani karfe zai zo gobe alkiyama karfan na hannun shi kuma yana bude cikin shi da wannan karfan ma'ana yana ba karfan a cikin shi hakan zai faru ne fi nari jahannam a wutar jahannama idan ya shiga khalidan zai zama dawwamamme abin dawwamarwa a cikin wutar har abada hakanan wanda ya sha guba ya mutu gobe alkiyama zai tashi a wutar jahannama da gubar a hannun shi yana sha wanda ya hau wani wuri ya gangaro ya faɗo ya mutu to gobe alkiyama za a yi masa dutse a cikin wuta ya rika hawa yana gangarawa ba mutuwa zai yi ba ba kuma batun rayuwa mai daɗi to duk wani dalili da zai sa mutum ya kashe kanshi Allah madaukakin sarki ya haramta masa sai sa manzo Allah ce man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyama duk wanda ya kashe kanshi da wani abu za a yi mar azaba da wannan abin gobe al-qiyama Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kun nisaci manyan laifukan da aka yi hani da gare su nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku ƙananan laifuffukan wa nudkhilukum mudkhalan karima za mu shigar da ku mashiga wacce take mai girma in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu akwai laifuka wanda manyan laifuka ne kaba'ira ne manya manyan laifuka ne sannan akwai saga'ira sunna ta Allah madaukakin sarki ya kaddara mutum ba zai rayu ba tare da ya saba wa Allah ba ko dai ya saba wa Allah bisa ganganci da san zuciya ko kuma ya saba wa Allah bisa rashin sani ko kuma kuskure idan mutum ya kokarin kauracewa manyan laifuka shi da karan kanshi to kananan da ya zama lokaci ya zama wani zai zama bisa larura ma mutum zai aiwatar da shi mun fahimta to bisa rahamar Allah da jin ganshi shine zai dauki nauyin yayi ma ko yafi maka wannan misali mukaddara ala babu misali wani sa'in tana zaune mace za ta wuce ka ɗaga kai ka kalle ta mace ce wannan kallon da farko ba komai to amma sai kaddara ta hukunta sai mutum ya sake binta saboda nabi ya kalla to wannan kallabi akwai laifi a ciki mun fahimta wani sa'in zaka ji sautin mace ne ma ke wucewa a bayanka ka ji muryarta to me kuma sai ka duba ka kalla ba bukatan sai ka duba ka kalla amma ajizanci na dan adam zai duba kuma wannan abin laifi ne to har idan mutum yayi kokarin kaucewa manyan laifuka to Allah a bisa nashi rahaman sai ya kankarewa mutum kananan laifukan akwai laifuka wanda suke halakarwa ne ga dan adam kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya faɗa hadisin da Bukhari da Muslim sun rawace shi manzo Allah ta ijtanibu sab'al mubiqat ku disace abe ba bakwai masu halakarwa kowanne daya yakan jaza mutum fishin Allah madaukakin sarki ila ya rasulullahi wa ma kunna aka ce ya manzo Allah wani laifuffuka ne na farko yace ashirku billah yi wa Allah madaukakin sarki shirka na biyu yace qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqqi kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta sai dai in akwai haƙƙi na uku yace wasihiru sihiri shine tsati na hudu cewa akalur riba cin dukiyar riba shine kudin ruwa na biyar yace wa aklu mal yatimi cin dukiyar maraya na shida wa tawalli yawmaz zahafi juyawa da baya ranar yaki mutum ya gudu ya bar fage saboda tsoron abokan gaba sai na bakwai shine kazful muhsanat al mu'minat gafilat mutum ya dubi wata baiwar Allah kaman miya babu gaira babu dalili yayi mata yarfan sharri ya ce fitnan ya ce ko abin da ya kama da wannan waɗannan abubuwa guda bakwai manzo Allah ya faɗe su a bisa babin afkuwarsu a cikin mutane da yawa amma ba sun taƙaita akan abu guda bakwai kare ba akwai wasu abubuwa makamantansu wanda sukan sabbaba mutum halaka to amma sai manzo Allah ya faɗi waɗannan abubuwan guda bakwai saboda ana yawan ta'amuli da su a cikin mutane don mutane su kiyaye yanzu idan ka ɗauki abu na farko shirka yanzu har ta kai ga ana ambaton shirka a ce mata taimako taimako za a je neman taimako wajen wani boka ne sai a ambace shi da sunan malami ba za a ce shirka ba kaga wannan kuskure ne ayyukan shirkiya da suke bayyana a yanzu suna da yawa haddith wala haraj ka faɗa da babbar murya Allahumma sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare yanzu har nan kofar gidan malam ina faɗa cewa yanzu harka da ake ta ambato ta maji babu ko shakka sihiri ne ake yi dan sihiri ɗayan biyu ko dai ya zama sihiri na haƙiƙa ko sihiri khayali mutum ya shagaltu da kallon shi yanzu nan gaba abin da zai faru a mutanen mu kokarin ya za a yi su koya saboda sun ji shi da wani suna daban wanda ba zafi ba to haka nan idan ka dubi laifi na biyu shine kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta wani rayuka ne Allah ya halatta a kashe su ran da ta kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba tare da dalili na shari'a ba hukuncin wannan ran kisa ran da ta yi ridda ta bar addinin musulunci hukuncin ta kisa idan aka samu rai muhsana ta yi zina dalilai na shari'a ya tabbata akan ta hukuncin ta hukuncin su kisa amma wani ne zai yi kisan shugaba shugaban addini zai yi kisan ba mutane bane za su dauki doka a hannunsu a ce a to ai tunda an kama wani da wanci ai ya taba yin aure ita ma ta taba hayya kawai a kashe shi ba haka ake yi ba to waɗannan abubuwan guda uku su ne suke sanya a kashe mutum to idan ka duba manzo Allah ce qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqqi kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta in ba tare da haƙi ba rayuka nawa ake kashewa yau ba su ji ba su gani ba kisan ran mumini daya laifi ne mai girma a wurin Allah madaukakin sarki salwantar da ran mumini daya zai iya sanya Allah ya saukar da azaba ga al'umma to ka duba rayuka da ake kashewa wanda ba su ji ba su gani ba wasu ma yara ne kanana ba su hankalci mai zaman duniya ba wani yaro ne a cikin mahaifiyar shi mun fahimta shafin mahaifiyar shi ta shafe shi irin wannan akwai kisa da yawa da ake mai lasisi da kisa mara lasisi wanda ya saba wa shari'a to idan ka dubi wannan shi ma haddis wala haraj in ka dawo batun tsafi sihiri yi ake da yawa haka idan ka dawo batun kudin ruwa ya zama sana'a mai riba mun gane da kyau abu ne da Allah ke fishi da wanda yi shi to haka nan cin dukiyar maraya sai dai ɗaiɗaiku da Allah madaukakin sarki ya kare da kuma juyawa da baya ranar yaƙi wani ya iya faɗa cewa yanzu ba yaƙi ake ba ɗaya ƙwarai da gaske ba yaƙi ake ba to amma akwai nau'o'an jihadi wanda ba jihadi ba ne na makami to ana jin tsoron juyawa daga barin irin wannan jihadin ya jefa mutum cikin munafurci a aikace mun gane da kyau mutum ya jefa kanshi cikin hadarin munafurci a aikace sannan kuma yin kazafi ga macen da bata ji bata gani ba mace ce kaman miya baiwa Allah sai ayi mata sharri a ce mazinaci ake haka nan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abu Huraira shi ma ya ambaci waɗannan abubuwan guda bakwai cewa dukkan su halakar da kai ne na'am
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
إمام أحمد يكتب حديث من مجاهد yace ummu salama tace ya rasulullah ya manzon Allah yagzu rijalu wala nagzu maza suna yaki mu ba ma yaki wala na nisful mira sannan muna da rabin gado abinda za a ba wa namiji guda mu rabin shi za a ba mu to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi guri na abinda Allah madaukakin sarki ya fifita sashen ku akan sashi da shi wannan falala ce Allah madaukakin sarki ya wajabta wa maza su je su yi jihadi tare da abin da ke kunshi a cikin jihadi na falala ta Allah madaukakin sarki dan manzo Allah ya faɗa cewa jihadi shine darwatu salamin islam shine tozo ko tsoruwa ta musulunci sai ya zama mutumin da yayi shahada a wurin yaki yanzu ya samu tikiti na aljanna shi yasa annabi ya ce a mujahidi ba ma za a yi masa wanka ba wannan jinin haka za a rufe shi da shi zai zama jini ne wanda ke da karni irin karnan saurin karni irin na sauran jini amma kanshin jinin a wurin Allah ya fi kanshin taron almisi haka manzo Allah ya faɗa cewa wannan kurar da ke tattare da su suka mutu a fagen fama za a tada su gobe alkiyama da wannan yanayin nasu wani daraja ne da zai bambanta su da wasu gobe alkiyama a filin tashi duk wanda ka gani cikin kura firi firi ka ganshi da jini kata kata a jikin shi to wannan shahidi ne ma'ana akwai certificate tare da shi na cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa shi yasa sahabban manzon Allah suke burin Allah madaukakin sarki ya arzuta su da shahada saboda sun san abin da Allah ya alƙawarta maka mu ne idan an kashe mutum a ganin ido muke ganin wani ya mutu Allah ce a'a ba matattu bane bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun rayu ne a wurin ubangiji ana arzuta ku shi yasa hadisi na manzo Allah ya tabbata gobe alkiyama Allah zai tambayi shahidai me kuke so ayi muku ko kuma rayukan shahidai me kuke so ayi muku za ku ce Allah madaukakin sarki ba ma bukatar komai duk abin da rai take so an yi mana Allah ya sake tambaye su me kuke da bukata bayan abin da aka yi muku ayi muku za su faɗa cewa Allah madaukakin sarki ba mu da bukatar komai duk abin da rayukan muke da bukata an yi mana da suka ga ba makawa dai sai an tambaye su suka ce idan akwai bukata bai wuce abu ɗaya ba a mayar da rayukansu cikin gangan jikinsu a sake ba su dama su koma duniya su yi jihadi su sake samun mutuwar shahada irin wannan to Allah madaukakin sarki ya alƙawarta wa kanshi duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba magana a dawo to da akwai wanda zai yi burin ya dawo in ya mutu shahidi ne saboda abin da ya gani na karamci ya wuce tunanin shi shi yasa Khalid ibn Walid a lokacin da yazo zai rasu Allah ya masa rahama yake kuka yana kan shimfida rashin lafiya ta karfin shi yana ganin alamu sun bayyana rasuwa zai yi yake kuka mahaifiyar shi haba Khalid kana kuka dan zaka mutu ka tuna kai ka kashewa ne ka kashewa ne ka kashewa ne wasu jarumai waɗanda ba sa tabuwa a fagen fama dan wata hikima ta Allah al'amarin yaki na da wani abu akwai wanda jarumai ne sun san salon yaƙi tunkara su haɗari ne tunkara su haɗari ne ko da za ka zo wa mutum ta baya a iya tunaninka cewa za ka lamface shi a ayu ai ya san abin da yake ya san yaƙi ne yanzu kawai ya shagaltu da gaban shi kaɗai tunanin shi bai bahi za a zo mata baya ba to har sai ya zama wani ka tunkare shi gaba da gaba ya fiye ma sauƙi sama da ka biyo bayan shi to sai take ce ma kai kashewa ne ka kashewa ne ka kashewa ne yanzu kana kuka dan zaka mutu aka ce ya tashi ya ce rige shi a jikin shi babu inda zaka dora yatsa inda babu tabo haka duk jikin shi baki daya ko inda takobi ya yanka ko kibiya tace ko mashi yace mata abin da yake takeici ya kare ya kiyaken shi duka yanzu zai zo ya mutu irin yanda mace ke mutu akan shimfida zai yi mutuwa irin mutuwar raƙumi yanda raƙumi zai miƙe kawai ya mutu ya mutu shikenan wurin me yake guri Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da shahada mun fahimta fatan shi ubangiji ya arzuta shi da shahada to farlancin yaki maza aka ba wannan ummu salama take cewa an arzuta maza zai su jihadi amma banda shi yasa lokacin da abin da ya faru na kisan Abu Jahal da aka yi daya daga cikin sahabban annabi yake fada duk lokacin da aka ce za a fita yaki za ka ga matasan sahabbai ɗan shekara sha hudu sha uku sai mutum ya ce zai yi jihadi zai yi jihadi kuma sun riga sun san jihadin ba wasan yara ba sun san ko ba a baro rai a can ba to a baro lafiya a kan wuri ko ba a kashe mutum ba to zai dawo da kazamar rauni wanda ya iya dawo da kanshi gida ma shine mai dama dama wani raunin ya fi karfin ya dawo da kanshi gida sai da an maido shi to amma sun tarbiyyantu akan falala da kwadaitar da su a bisa sakamakon su gobe da kiyama shi yasa matasan sahabban suke rigangato wajen fita wurin yaki in an ce za a je yaki wancan matashin ya fito wancan matashin ya fito har ma wani lokaci wani an nuna shi gaban manzo Allah manzo Allah ce yayi kankanta a bari ba an zuba sai fashe da kufa sai ya rasulullahi an rubuta wani ya je wurin yaki kuma idan mun yi kokowa ina kada shi ni kuma an ce ba yanzu ba manzara ce a gwada gani kuma sai ku koye ka da shi wurin yaki za a je faran shi take so yana kuka me yasa ba a rubuta shi a wurin yaki ba to sai daga cikin sahabbai yake cewa lokacin da badar ke faruwa yace al'amarin yakin yarin cabe ana cikin yi yace sai ya ji wani matashi a damar shi da ya wuce shekara 14 ba shi a kiyasin shekara 14 ko 15 sai ta taba shi da Allah bawon Allah wai ina Abu Jahl yake sai shi mai hadin kalishi sai ce a ta kai mu annabi yake zagi nayi wa mahaifiyata alƙawari kuma Allah shaida ne in laqiya sawadi sawada yamutu al-ajal minna lalle ido na idan shi to a cikin wanda kwanan shekara zai mutu amma bai san shi ba yace kafin ya bashi ansa sai ya ji wani matashin a gefe shi ma shekarun irin wannan shi ma kusan kanku daya shi ma sai masa rada ce da Allah Abu Jahal yana ina sai na ruwan kudi yace a ta ake annabi yake zai yace kuma nayi alƙawari ido na idan shi to wanda ajalin shi yazo shi zai mutu a cikin amma wannan bai san abin da wancan ya tambaye shi ba wancan bai san abin da wani tambaye shi ba a daidai lokacin wannan kuma wasu manyan dakaru ne sai kewaye Abuja da saboda babban mutum ne tsaron lafiyar shi ake manyan mayaka ne na gaskan gaske ba sa son a taɓa shi to sai yake ce musu ga wata kaukaba cincirin da mutane a kan wurin kun ga mutum mai tufa kaza wannan shine Abuja yace abin sai ya bashi mamaki yace yaron ta kamar iska ce bisa kaddarawa suna tinkarar daidai wurin an samu aiki sai ɗaya tare shi takobi a kafa sara ɗaya cat sai cire mar kafar wannan to kuma sai suka haushi da suka wannan dai shine ajalin Abu Jahl to malamai ke cewa ba abin da zai sanya hakan ya faru illa karfin imani yaro mai shekaru irin wannan ta miƙa mar kwabri na babban mutum da kashi mai tauri sara ɗaya da takobi ya cire kafar to ba karfin jiki ba ne kadai yayi haka akwai karfin imani a ciki to amma da ke su ma matan alkhairi suke buri suna fatan samun abin da mazan ke samu sai yanzu yaki aka ce maza za su in an zo gado su za a ba wa biyu mu a ba mu daya Allah ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi gurin fifikon sashi akan sashen ku ma'ana kar ku yi gurin waɗanda Allah ya fifita sashen su akan sashen su lirrijali nasibun mimma iktasabu mazaje suna da rabo min maktasabu cikin abin da suka tattala walin nisa'i nasibun min maktasabna su ma mata suna da rabo cikin abin da suka tattala was'alullaha min fadli ku roki Allah madaukakin sarki falalan shi saboda inna Allaha kana bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne dangane da kowane abu a Imam Siddi Allah ya masa rahama karkashin wannan aya yake cewa fa innar rijali qalu maza sun faɗa cewa nuridu an yakuna lana mil ajri abdif ala ajal unsa abinda muke so ya zama a ce la dama muna da linki biyun abinda mace za ta samu kamar na fi sihami sihamani kamar yanda in an zo rabo kashi biyu muke da akwai to hatta ladan aiki ma abinda yake so namiji yayi sallah ya zama a bashi linki biyun abin da za a bawa mace duk da cewa ladan sallah ba lada ba ce muayyana wanda za a ce kwara kaza za a baka wannan gwargwadon imani ne dan kwa iya shiga ku yi sallah a bayan limami daya wancan ya samu abin da wancan bai samu ba gwargwadon ikilasi da kuma tsare dokokin sallah aikace yace to a lokacin sai mata suka ce nuridu an yakuna lana ajrun misla ajal rijal mu ma muna son a ce mun samu lada irin yanda maza ke samun lada sai dai fa inna la nastadiu an nuqatil sai dai ba za mu iya yaki ba kamar yanda maza ke yi walau kutiba alaina alqital da za a farlanta yaki akan mu laqatalna mu ma da za mu yakin amma fa aballahu balika Allah madaukakin sarki bai lamunci hakan ba sai dai manzo Allah ya ce musu saluni min fadli qala laysa bi ardid dunya yace ku roke ni abin da yake falala ne wajen abin da ya shafi gado Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa namiji za a bashi kaso biyu mace a bashi kaso daya wanda wasu musamman daga cikin kasashen turawa a yau suke ganin cewa musulunci bai yi wa mace adalci ba dan me aka fifita mace akan namiji aka fifita namiji akan mace amma kaga wannan ai shiga sharu ba sharu ne ina ruwanku wanda ya halicce su shi ya hukunta haka kuma ku shiga cikin zarafin Allah madaukakin sarki ku ce wai bai kamata ba ku ne kuka fi sanin abin da ya kamata ko kuma Allah madaukakin sarki ya fi sani wai har ma a tunanin ku cewa da musulunci zai yi adalci macen ya kamata a ba biyu namijin a ba shi daya kaga wannan ganganci ne rashin tunani ne saboda wai tunaninsu ita ke renan ciki kuma ta haife shi ta yi ɗawainiya da shi duk ayyuka na gida ita ke yi amma afkar da mazaje ke kutsawa saboda matan su ke kutsawa da 'ya'yan matan za su iya ko kusa ba za su iya ba Allah ya rahama ga Aliyu Sabuni a littafin shi na Almawari ya kawo misali yake cewa ka duba a ka'ida ta addini bari in mai da misalin an buga mana misali da naira ta Najeriya ta kaddara a ce mutum ya rasu mutum ya rasu sai ya bar ƴaƴan shi mata ƴaƴan shi guda biyu namiji ɗaya mace ɗaya dududu abin da ya bari na dukiya naira miliyan uku abin da ya bari banda wannan ba komai kaga idan an tashi za a ba wa namijin miliyan biyu macen a bata miliyan ɗaya haka ne ko to yar uwar shi ce tana zaune a gidan shi karkashin kulawar shi duk abincin da za a yi a gidan shi a cikin miliyan biyu din wannan za a yi ita kuma anan za ta ci wannan miliyan ɗaya na aje ta ta ci gwargwadon yanayin da aka yi in ba ta da lafiya aka kai ta asibiti a wannan miliyan biyu din nashi anan za a yi mata magani ta ta na asusu a aje lokacin da mai neman auren ta zai zo neman aure mukaddara da zai kawo toshi na naira dubu ɗari sai ta ansa ta hada da waccan miliyan ɗaya miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya in an tashi za a yi mata kayan ɗaki sai ya cire naira miliyan ɗaya kuɗin shi sai mata kayan ɗaki aka zo sadaki ce a ba da naira dubu ɗari sai ta ansa sai ta sake hadawa da wannan to karshe lokacin da za a kai ta gidan mijinta sai ka same ta da miliyan ɗaya da wasu ɗaruruwa shi kuma abin da ya rage nashi bai kai miliyan ɗaya ba duk ita ya hidimtawa ta fahimta da kyau ɗan uwanta ne wajibi ne mata haka to amma yanzu da ke mun bar koyarwa ta addinin musulunci sai Allah ya bar mu da kanmu sai mu ta faɗa muna cin juna za ka samu ƴan uwa ciki ɗaya mutum baya jin tausayin yar uwar shi ita ba ta jin tausayin shi wani abin zaka ga bai dace ba a matsayin ta na mace a ce ta fito tana gwagwarmaya akai amma ga ya dan uwanta ne kaddara yayanta ne ko kuma karanta ne ya kamata a ce ya shige mata gaba to amma wani sa'in wannan dukiyar gadon ita za ta hana jituwa tsakanin su shi bai damu da ita ba ita ba damu da shi ba واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما نعم
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل
hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin ibnu abbas yace wa likullin ja'alna mawaliya kowanne daga cikin ku mun sanya mar magada walladina aqadat aymanukum wanda rantsuwar ku ta kullu anan sai ya kal muhajirun mutanen makka sun kasance lamma qadimul madina lokacin da suka zo madina yarithul muhajiriyul ansariya mutumin makka zai iya gadan mutumin madina duna zawiya rahimihi ba sai wanda suka hada mahaifa ɗaya ba babu dangantaka ta jini saboda ukuwa ta musulunci da ke kulle tsakaninsu ya zama za su iya gadan juna saboda manzo Allah ya kulle yan uwantaka tsakaninsu to har sai ya zama da hakan ya faru to sai Allah ke maganan cewa wali kullin ja'alna mawaliya kowanne mun sanya mar magada min matar kalwalidan cikin abin da mahaifa guda biyu suka rasu suka bari wal aqrabun da kuma makusanta wani zaka samu wanda ya rasu zaka gaje shi ba mahaifinka bane ba mahaifiyarka bace watakila yayanka ne watakila kananka ne watakila dan uwan mahaifinka ne ko kuma yar uwar mahaifinka duk halin na iya gama gaje su walladina aqadat aymanukum waɗanda ko kulla rantsuwa tsakaninku ko kuma alƙawari tsakaninku yanzu kamar waccan ukuwa da manzon Allah ya kulla tsakanin mutan Makka da mutumin Madina ko kuma a da a kafin saukan gado ya sauka mutum ya iya dama ce to wani in na mutu yana da kaza ba wasiya bace yana da gadan kaza a cikin dukiyata to irin wannan idan ya faru Allah ce to ku cika abinda kuka alƙawar da fa'atuhum nasibahum ku ba su rabansu amma fa wannan ya kasance a farkon musulunci amma an shafe wannan lokacin da aka yi umarni cewa a raba gado ma'abuta mahaifa su za su gado to amma an yi umarni su shiga abin da su alƙawarta saboda inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah madaukakin sarki ya kasance mai shaida ne akan kowane abu na'am
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
Allah madaukakin sarki ce ar-rijalu maza qawwamuna 'alan nisa suke tsaye akan al'amuran mata jagorancin su da sanar da su abin da ya kamata a sanar da su Allah madaukakin sarki ya danka amanar mata a hannun maza shi yasa manzo Allah yake faɗa cewa Allah Allah fil nisa'i fa innahunna amanatullah indakum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah cikin al'amarin mata saboda mata amana ce ta Allah a hannunku duk yanda kake ganin mace na da ilimi kake ganin ta na da wayewa akwai rauni tare da ita mun fahimta akwai rauni tare da ita shi yasa manzo Allah yake faɗa yake cewa innal mar'a khuliqat min bil'in wa inna a'waja ma fi bil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsi bin nisa'i khaira manzalata istawsi bin nisa'i khaira ku yi wa mata wasici na alkhairi ku rike su riko na amana ba riko irin na al'ada ba a riko irin na addini yace fa innal mar'ata khuliqat min ghabilin mace an halicce ta da kashin hakarkari wa inna a'waja ma fi dal'i a'lahu kashin hakarkari wanda ya fitar ka cewa na sama fa in dhahabta tuqimahu idan kace zaka miƙe kashin hakarkarin ya miƙe kyam ka sartahu karya shi zaka wa in taraktahu in ko zaka bar shi lam yazal a'waj ba zai gushe a karkashin ba da haka fastausu bin nisa'i khaira ku yi wasicin alkhairi ga mata haka annabi ya faɗa mana har yake cewa idan za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita a karkashin amma zancen sai ta tashi can wannan ba za ta iya ba kuma hankalinka da hangen nesa da Allah ya fifita ka da shi a kanta wannan yasa aka ɗauki amanar aka danka a hannunka yau da ita aka danka amanar ka a hannunta da ta jawo mun fahimta to amma saboda kai ke da hangen nesa sai aka ɗauki amanar ta aka danka a hannunka arjalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din da abinda Allah madaukakin sarki ya fifita sashen su da shi akan sashi wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar akan su na dukiyarsu lokacin da za a yi auren shi mutumin shi ya bada sadaki kuma shi ya dauki nauyin rayuwarta shi yasa zaka ji in an zo wajen siga za a faɗa cewa an ba da sadaki kaza wannan kuɗin kuma an hannanta su a hannu na kadan in ma ajalan ne za ka ji an ce ajalan ma'ana akwai bashi a kan to ma za ka ji an ce batun ciyarwa shayarwa tufatarwa ba da wurin zama kula da lafiya kula da addini idan shi mijin zai ansa za a gaya mar zai ce eh ya ansa idan wakili zai an samar wakilin zai ce na dauka kuma zan gaya masa duk da cewa angon ya sani amma idan wakilin ya zo saboda shi alƙawari zai ce to ga abin da suka bada a bisa sharadi za ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita ka ba ta wurin zama ka kula da lafiyarta ka kula da addininta domin yanda ka ganta a wanke a gobe a gidansu tarbiyyar ta baka sha'awa to kar ka yadda a samu matsala tana gidansu dai mahaifinta ne ke ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ba ta wurin zama mai kyau ya koya mata addini ya kula da lafiyarta har ta gani ka ji kana so to wannan haƙƙin na wuyanka zai ce ya ɗauka to amma cika amana ta mutumin yau babu abin da ke shan wahala a gidajen aure kamar addini wannan shine gaskiyar magana babu abin da ke shan wahala a gidajen aure a yau kamar addini shi ake fatali da shi wannan abinci abin sha iya iyaka zai yi bakin kokarin shi tufafi zai yi bakin kokarin shi wurin zama zai yi bakin kokarin shi kada a rena masa inda karfin shi ya kare zai so duk wanda ya zo ya gani ya yaba hatta in kiba sai zai so a ce a'a ai kuma sha Allah gidan nawa na akwai kiwo zai ji dadi amma ko da wasa da za a yi muwafaka yana ɗakin shi wata shigo gidan ta kalle ta wace daga dukkin fada lafiya kuwa to sai ya jawo wannan matar shi kaga wannan huta za ta kunna mu a gida to ba da za ta zati a wanda masha Allah masha Allah a wannan mijin nake mutum kirki ne kin ga yana cewa ko makin ya haske to kuma zai dadi a rai to amma batun a tuntuba janibin addini fa sai sannu a hankali wa bima anfaqu min amwalihim su ke ɗaukar dukiyar su ciyar sannan kuma su ke ɗaukar nauyin rayuwar gidan baki ɗaya da lokacin da aka zo siga da daga cikin wa'ancan sharuɗan na rike mace za ka faɗi wani sharaɗi ka ce a kai dai abu kaza ba za ka iya ba a san yadda za a yi to auren na iya faso an zo an lissafa maka waɗannan abubuwan ka ce a kai dai a yanzu gaskiya halin da ake ci gida ba za ka iya ba babanta dai nema ku gida me kake tsammanin zai biyo baya baban ba shi ya biya ba kawai sai a wurin ɗaurin aure ka ce bana da inda zan sanya ta ba kuma gaskiya sharɗin in samu mata gida ba zan iya ba in babanta zai samu ya samu to kana tsammanin in an ɗaura auren ma ba a farke shi ko kuma ya ce a'a ina da gida amma gaskiya sana'a ce bane ba zan iya rike ta ba zancen abinci da abin sha Allah ya sani ba zan iya ba babanta dai rika aiko masa to za a yi auren yayi to amma ana sa kafa ana shiga gidan sai ka samu batun addini shine abin da zai baka tausayi cikin zamantakewa ta aure Allah kiyaye Allah ce fasalihatu mata salihai nagartattu nagari qanitatun zaka same su sune masu da'a da biyayya ga ubangijin su hafizatul lil ghaibi sune masu kiyaye haƙoƙan miji bayan bayanan wurin saboda ai wanda zai tsare haƙƙinka bayan idanka shine mai kaunaka ba wanda zai tsare haƙƙinka gaban idanka ba domin duk wanda ya tsare haƙƙinka a gaban idanka babu tabbacin bayan idanka zai tozarta to amma mutumin da ya kare maka mutunci bayan idanka to ka tabbata gaban idanka ba zai bari a tsarafinka ba to mata salihai su ne masu yi wa Allah madaukakin sarki da'a kuma hafizatul lil ghaibi masu tsare mutuncin mazajensu bayan ba sa nan bima hafizallah da abinda Allah madaukakin sarki ba da kariya akan shi wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kiyo nasu kiyo wato wato mace ta zama ma gardama da sabawa matan da ta dauki matakin cutar da mijinta ta hanyar ya hana ta ta ki hannuwa ko ya umarce ta ta ki wannan ana ce da shi nushuz to sannan kuma akwai nushuz wajen saduwar aure mace shaki sai ta ga dama wannan ba daidai bane wanda ce sai an yi ciniki sai an biya ta kuma in an biya ta ma lokaci za ta baka wannan nushuz ne to wanda kuke jin tsoron faruwar al'amura irin wannan ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi ku yi musu wa'azi watan idan an yi mata wa'azi an tunatar da ita Allah madaukakin sarki tana tunatuwa kuma tsoron Allah ya kama ta sai ta daina abin da take yi amma watan ko aka in ji barawan ta giya ba abin da ya dame ta to wahajiruhunna fil mabadi'i sannan ku kaurace musu a wurin kwanciya diya mai mutunci wacce ta san abin da take yi mijinta ya mata fishi akan shimfiɗa ya fi komai tashin hankali gara ma ya shigo gida yana ɗan ɗaɗɗaure mata fuska haka in tamar magana ciki suke rika ansa mata daga canji a fuska amma dai a ce an zo shimfiɗar kwanciya mijinta ta fahimci ran shi ya ɓaci don ita to wannan abin yakan tada wa iya mai tarbiyya hankali abin da ke kauracewar ba ana nufin mutum ya yaji ya bar gidan ba kamar abin da wasu yi wani ma za ka samu saboda shi baya wai shago zai koma wurin kwana abokan shi da kafin ya aure yanzu ba Allah ya mutum wafaka ya taimake shi ya aure wai kuma sai dawo shago shi ta bata masa rai ko kuma ya tafi gidan maza gida ne kawai abokan shi kwana a ciki ah wani lafiya da ganka ce rabu da ita ta bata mara rai ba sai ta ganni ba a wannan ba daidai bane ba kuma kawar cewar da rufin hanyo ka ja ɗakin ka daban ka kyale ta ba matukar cewa da kuna kwanciya a shimfiɗa ɗaya yanzu ka ce shi ke ta koma ɗakinta da kwanta ta ma koma ɗakinka wannan ba daidai ba ne eh za ka kwanta kan shimfiɗa ɗaya watakila sai ka juya mata baya to ka juyawa mata baya tashin hankali wannan abin da ya musu yana daga cikin abubuwan da ba ka tabi suke mantawa ba wata in saɓani ya samu sai an goranta maka akan wannan dama ran nan ban san ko me ya faru ba ka juya mini baya kaza kaza kaza kaza kaza kaza to kaga wannan idan hakan zai yi alfanu eh abin da ya sanya nayi miki haka saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza da ke ba daidai bane kuma kada ki manta nayi miki wa'azi na ce miki ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzo Allah ya faɗa me kike so in gaya miki bayan faɗan Allah da annabi to kuma sai ranta ya sanyi in mai hankali shi to kai hakuri ka yafe mini to kuma kai in an faɗa cewa kai haƙuri ka yafe sai ka saki fuska ta cikin na kaya ne fatan mu ma Allah ya ce mana wa hajiruhunna fil mabaji'i wa dribuhunna wata idan kawar ce mata ai kamar ka karawa wuta fetur sai da cewa a shekarar duhu ana yi mun fahimta wata in ka zo din wurin kwanciya ka bata baya dan sai ta ce ta baka shimfiɗa ba shi kenan ba in akan garin sai dawo kasa in a ɗakin ka ne sai ta koma ɗakin ta daga ran nan ba ta ƙara waiwai ka to aka ce in an kai wannan matakin wa garibuhunna ku dake su to amma ba duka irin yadda wasu mazan ke yi ba wanda za ka ga ya sai kwarankwama an san kwarankwama ko shegir ba shi ne kwarankwama ba mala aminu ya kwarankwama ha mala aminu Farungawa ba? Shabil. Na'am. Wannan kayan wasa ne. katuwar me? katuwar doruna ce ake mun san doruna irin wanda ake dukan yara tiririya ko a ita ba wannan ba ce fata ce katuwa da ake dukan rakumi da ita ba wai tsabda ba ce in ka an ce doruna irin wannan siririya da ake dukan yara a makaranta ita waccan kirgi ne kaya guda ake nade shi mai girman gaske to wannan ita ce kwarangwama wani za ka ga saboda kaifin hankali da tunani irin ta zai so ya ajiye a gida kadai don in mata ki ta malle jiya da ke ta kuma ko ina samun duka su don haka sai ku dace su amma ba duka irin na wulakanci ba kar a ce mutum ya kama dukan mace sai ya farfasa mata jiki wannan rashin hankali ne ko kuma ya kama dukanta har sai an zo an kwace ta daga makwabta ko kuma sai da kyar ta kwaci kanta ta fita waje da gudu wani sa'in ma a wani hali zaka samu ta fita waje da gudu zan ta hannu sai dai ta wuce fada makwabta wannan ba daidai bane gaskiya ba kuma jarumta ba ce to Allah ya ce wadribuhun fa in afa'anakum idan sun bi ku fala tabghu alaihin sabila kada ku nemo ta hanya ko ta farkin ta'addanci a kansu sasanci ake da bukata an sasanta shi kenan inna allaha kana aliyan kabira Allah madaukakin sarki ya kasance madaukaki ne kuma mai girma to ina ga lura da kamar lokaci ya kawo kai na za mu dakata insha Allah da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya galgatar da kafiki da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu sa da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bishi ka fahimtar da mu abin da yake